أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذو القرب والسلام الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والد كتاب خاتم الإلباس الشيخ السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka littafin al-muqaddimat al-hiddiyatu lil jama'at al-azhariyya littafin babban malami Ashaq Ali al-Maliki al-Shazili wanda a wannan zama shine zama na goma sha biyar wanda muke cikin fasali na biyu har ila yau dai muna cikin fasali na biyu ne a wannan littafi ma'ana fasa babi na biyu babi na biyu afwan muna babi na biyu ne wanda yake mana magana akan sallah wanda a cikin kuma za mu tashi a fasalin sa na karshe fasali da yake magana akan sallar jana'iza wato a ka'ida mafi yawa malaman fikihu idan suka zo babin sallah suna cika babin ne da babin sallar jana'iza dalili ita ce sallah ta ƙarshe a haƙƙin mutum da ita din ma ba ma shi yake yi bai mai ake yi daga wannan shikenan dukkan wani abu ya yanke game da sha'aninsa na abin da ya shafi wata ibada to shi yasa sukan cika babin sai su gama shi da babin da yake magana akan sallah a fasalin da yake magana akan sallar jana'iza a babin sallah suna gama shi ne da fasalin da yake magana akan sallar jana'iza saboda haka a wannan fasali shine zai zame mana fasali na ƙarshe a wannan babi sai mu shiga babi na gaba ma'ana babi na uku saboda kamar yadda na faɗa shi malam mai iziya ya raba littafin shi ne babi babi babi babi a kowane babi kuma sai ya ɗauki fasali fasali kowane fasali sai ya magana akan abin da zai magana a ciki to malam yake faslon rabewa صلاة الجنازة فرض كفاية وقيل سنة صلى الجنائزة فرلر كفاية كي وسمع لما يكون مسكة في آه سنة kullum abin da muke faɗa an aka ce abu faradul kifaya ne to shine farillar da da wasu za su tsayu da aikatawa to waɗanda suka tsayu da aikatawa sun wadatar ma wa waɗanda ba su yi ba ma'ana a lokacin da aka tsaye da sallar jana'iza sai zamanto ga sallar ana yi kai sai ya zaman to baka shiga sallar nan an yi sallah da kai ba ba za a ce ka yi laifi kana da zunubi ba amma akwai falala mai yawa akwai lada mai yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bisa abin da ya shafi sha'anin sallar jana'iza wanda duk wanda ya tsaya wajen yin wannan sallah zai samu wannan falala zai samu wannan lada to wannan shine abin da ya shafi a a abin da ya shafi hukunci hukunci na ita sallar jana'iza farillar kifaya ce ma'ana farillar da wasu ke iya tsayawa a madadin wasu wasu kuma suka ce a'a sunna ce ita sallar jana'iza ko dai ka ɗauka farillar kifaya ce ko ka ɗauka sunna ce duk wanda a a ka ɗauka kamar yadda malaman suka faɗa shikenan an samu dacewa wa arkanuha khamsatun sallar jana'iza tana da rukunai ne guda guda biyar sallar jana'iza tana da rukunai ne guda biyar wanda sai an samu waɗannan rukunai sannan sallar jana'iza ta zamanto ta tabbata. Na farko al'awwalu rukuni na farko a sallar jana'iza shine an niyatu yin niyya. Me ake ce ma niyya? Zuciyarka ta ƙuduri niyyar sallar jana'iza ce za ka yi. Ka ƙudurta a zuciyarka za ka yi sallah ne mawa wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi wannan wanda Allah ya karba din namiji ne ko mace babba ne ko yaro kawai abin da zuciyarka za ta kudurta kenan ba ba sai ka ce nawaitu kaza kaza kaza ba kamar yadda kullum muke ta faɗa shi abin da ya shafi abin da ya shafi niyya muna ta faɗa kuma za mu ci gaba da nanatawa duk lokacin da muka zo magana a kanta cewa mahallinta a zuciya yake to a lokacin da kai niyya a zuciyarka to shine ainihin rukuni na farko a cikin sallar jana'iza asani na biyu rukunin sallah na biyu alkiyamu tsayawa don yin wannan sallah ta jana'iza ita sallar jana'iza ba ta da ruku'i ba ta ba ta da sajada yawa ba a yi ruku'u a sallar jana'iza kuma ba a yin sajada bal abinda yake akwai kawai za ka yi za ka tsaya ne a a a tsaye ake yin ta har ya zama to an idar da ita to shine rukunin sallar jana'iza rukuni na biyu الثالث rukunin sallar jana'iza na uku at-takbiru yin kabarbari yin kabarbari akwai kabarbari da ake yi a sallar jana'iza wannan kabarbari da ake yi a sallar jana'iza shine rukunin ta na shine rukunin ta na na, na uku wannan kabarbari da ake a sallar jana'iza shine rukunin ta na uku wannan kabarbari da ake yi a sallar jana'iza shine rukunin ta na uku ana tare idan aka yi aka yi aka yi kabarbarin nan za a yi su guda nawa ma da cewa huwa arba'u takbiratin sallar janaiza ane mata kabarbari ne guda hudu kabarbarin sallar janaiza kabbara ake yi guda hudu wanda bayan kowace kabbara za a yi mamaci addu'a amma kamar yadda kullun nake faɗa nake nanatawa mafi yawa malaman mazhabin malikiya sun tafi akan cewa ba sai an karanta fatiha ba to amma a mazhabin imamu shafi'i zaka karanta sallar fatiha a sallar jana'iza sannan a mazhabin a wasu daga cikin malaman mazhaban malikiyan ma sun ba da fatawa da cewa za a karanta fatiha a wannan kuma shine fahimtar maulana shehu tijani radiyallahu anhu sannan kamar yadda na faɗa a malaman mazhabin malikiyan ma akwai wanda suka tafi akan cewa zaka karanta fatiha saboda a karanta fatiha a raka'a farko shine abin da yafi saboda mene saboda fatiha rukuni ne mai girma daga cikin rukunnan sallah to idan ka karanta fatiha a raka'a farko to shikenan a ko a kabbara farko kabbara farko tunda ita ba tana da rakoyi bane tana da kabarbari hudu ne to a kabbara farko sai ka karanta fatiha ana mata kabarbari ne guda hudu wa idza zada al-imamu khamisatan idan liman ya ƙara kabbara ta biyar ana yin kabarbari hudu ne sai liman ya ƙara kabbara ta biyar lam tabdul salatuhu sallan sa bata ɓaci ba sallan bata ɓaci ba amma wala yatba'uhu man khalfahu wanda ke bayan liman ba zai bi shi shi ma ya ƙara zaka a kabbara ta biyar din ba idan liman ya ƙara kabbara ta biyar kai ma mu ba za ka ƙara ba ma mu ba za ka ƙara kabbara ba ko da liman shi ya ƙara ba za ka ƙara ba amma shi liman din sallar sa bata ɓaci ba kuma ma mun sallar ku bata ɓaci ba amma wai sallimuna sai su sallama idan liman ya ƙara kabbara ta biyar kuma mu ba za ku ƙara ba kuma ba za ku saurare shi ya yi sallama ba a wannan hali idan ya ƙara kabbara ta biyar kawai ku sallame idan kuka sallame sai ku jira shi shi ma idan ya sallame kawai sai a ɗauki gawa kuma sai a tafi maganan bisnewa sai a ɗauki gawa a tafi maganan bisnewa wala ya tazinu nahu su ma mu ba za su saurari liman ba a lokacin da ya ƙara kabbara ta biyar a wa yustahabbu an so rabbul yadaini ɗaukaka hannuwa biyu fi takbiratul ula a kabbarar farko faqad kadai a kabbarar farko ne a sallar jana'iza ake daga hannu sauran kabarbarin ba sai ka daga hannu ba yawa a kabbarar farko in ka daga hannu a kabbarar farko shikenan sauran kabarbarin ba sai ka daga hannu ba wallibtida'u bil hamdulillahi ana fara ana fara yin addu'a ne da alhamdulillahi nan malam ba yana nufin fatiha ba a duk addu'a da zaka yi zama to godiya ce ga Allah kamar yadda Ibn Abi Zaid ya kawo a cikin risala zaka yi karanta alhamdulillahi allazi amata wa amata wa ahya hadin zuwa karshen addu'a da ya kawo da tana da tsawo mai risala ya kawo ta mai a Ishmawi ma ya kawo ta duk da yake ba lallai ne sai ka karanta ta ba malam zai gaya mana anan ba lallai ne sai wannan ba amma dai kamar yadda na faɗa a farko lallai ne a rika karanta Fatiha a raka'a farko ta sallar jana'iza ba raka ba ai mun afuwa wato na saba da faɗi raka ne tunda mun fi magana akan sauro sauran salloli masu raka'o'i a kabbara farko nake miki idan aka kabbara farko to lalle ka karanta Fatiha a sauran kabbar bane sai ka karanta abin da ya saukaka na yin addu'a ga mamaci arrabi'u rukuni na hudu rukuni na hudu na sallar jana'iza addu'a lil mayyiti yin addu'a ga shi mamaci din bi isri kulli takbirati a bayan kowace kabbara kowace kabbara kace Allahu akbar to bayan ta sai ka biye mata da karatu ai da addu'a sai ka biye mata da addu'a bayan kowace kabbara sai ka biye mata da addu'a ga mamaci malai ce bi ayi du'a in ta yassara da duk addu'a da ta sauƙaƙa a gare ka idan za ka iya yi da larabci to ka yi da larabci idan ba za ka yi da larabci ba ko da hausa kai ta yi ya Allah wannan bawanka ne dan baiwarka ne Allah ka ji shi Allah ka yace mai Allah ka ka kyautata makwancin shi Allah ka kiyaye shi azabar wuta Allah ka kiyaye shi fitinar kabari Allah ka ji kai ka ji kan musulmin mu maza Allah ka ji kan musulmin mu mata Allah ka ji kan mazaje daga cikin mu ka ji kan mataye daga cikin mu Allah ka ji kan yara daga cikin mu ka ji kan manya daga cikin mu Allah ka yafa zunuban mu Allah ka kyautata karshen kai ta yi da Hausa kai ta yi da Hausa in kuma za ka yi da Larabci ka yi da Larabci kasancewa shi yaran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana tare malai ce wala yusahabu du'a'un makhsusun ba a so take addu'a ke bantacciya ba kanka kallafa ma kanka ka dauka akwai wata addu'a wadda dole sai ita za ka yi a sallar jana'iza babu wannan addu'a amma kamar yadda na faɗa malam ibnu abi zaid mai risala kamar yadda zamu karanta nan gaba a risala din ya kawo addu'a doguwa idan ka iya kokarin haddace wannan din ka karanta saboda ta taro gwalagwalan addu'o'i ana tare ta taro gwalagwalan addu'o'i in ba za ka iya ba yi duk addu'a da ta zo maka Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah min riyadil jannati wa la taj'alhu حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا بعده واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات kai ta karanta dai in ka iya da larabci kenan kai ta karantawa da larabci in baka iya da larabci ba kamar yadda na karanta wani hausanta ita karanta da hausa ita karanta da hausa Allah yana jin dukkan yaran da ka dauke shi da shi fatan dai abin da ake yi Allah ya jikan wannan mamaci da ya rasu ana tare to shine ba sai kai wata addu'a ke bantacciya ba الخامس ركني نبي أن صلى الجنائز السلام يسلم إتما أنا يسلم daga gare ta shi liman zai yi wa yusallimu al-imam wahidatan liman zai sallama ɗaya ne an yaminihi a daman shi dama zai kalla kawai ce assalamu alaikum ana tare yusbi'u nafsahu liman zai ciyar da shi kanshi sallama ma'ana sallamar lalle ya zama to ya ji abin da ya faɗa da kunnansa wa man yalihi da sahun da waɗanda ke kusa da liman waɗanda ke kusa da liman su ma ana son su ji abin da liman ya faɗa yana ana son su ji abin da liman ya yi na daga sallama ana tare wai sallimul mamum wahidatan liman mamu zai sallama ɗaya ne shi mamu zai sallama ɗaya ne yusbi'u nafsahu faqad wanda zai jiyar da kansa kadai ya jiyar da kansa kadai in ya jiyar da wanda ke gefen shi na dama da gefen shi na hagu babu laifi don su san cewa liman ya yi sallama su ma su sallama. Ana tare, wala ya rudu alal imami, shi liman ba mamu baya mayar da rabi ga liman, mana a sallar jana'iza ba kamar sallar yau da kullum ba ne, da mamu zai mayar da sallama ga liman, baya mayarwa ga liman, inda ya jiyar da kansa da wanda ke kusa da shi kawai ma'ana in yawai goda man shafi assalamu alaikum wanda ke kusa da shi ya ji abin da ya faɗa to shi kenan ya isar da abin da ake son ya isar wannan ita ce sallar jana'iza amma ne a takaice a takaice tunda malam kullun yana kama na abin ne a takaice a takaice sai bayan mun gama wannan kuma mun shiga wani littafi sai a faɗaɗa wasu abubuwan da ke buƙatar faɗaɗawa da wannan babi kuma kamar yadda na faɗa ko da wannan fasali kamar yadda na faɗa da shi ne muka gama magana akan wannan akan wannan babi na biyu da shi ne muka gama magana akan abin da ya shafi sallar jana'iza muka gama ko muka gama bayani akan abin da ya shafi sha'anin sallah saboda kai tsaye yanzu zamu shiga babi na biyu na uku wanda yake magana akan zakka babi na uku wanda yake magana akan zakka malaki albabu salisu fi zakati babi na uku wanda yake mana magana akan zakka a rukunan musulunci kamar yadda muka sani rukunai ne guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mana yake gaya mana cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajj baitillahi liman istata ilayhi sabila rukunan musulunci biyar ne na farko shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah na biyu ainihin shaida babu abin bauta da gaskiya ce Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sai sai da sallah sai sai da sallah sai da sallah sai a sai zakka haji duk waɗannan suna cikin rukunan musulunci dukkan waɗannan suna cikin rukunan musulunci ana tare to rukuni shi sallah zakka tana daga cikin rukunan musulunci duk mutumin da ya tabbatar da wajabcin zakka yace ya yarda zakka wajibi ce amma kuma yana da dukiyar da zai bada zakka yake badawa a karba da karfin tsiya in ta kama ma a yaƙe shi wajen karba a yaƙe shi yawa ita zakka haka take duk mutumin da ke da zakka dukiyar da zai yi zakka yake ya bada a karɓa koda da ƙarfin tsiya ba haƙƙin shi bane haƙƙin al'umma musulmi ne talakawa ko ke mutum takwas din nan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ya ya ya ambaci cewa su ake baiwa zakka idan ko har ma ya musa yake bai yadda zakka musulmi bai yadda zakka wajibi bace to wannan ba ma maganar a karɓa da ƙarfin tsiya bane ya ma yi rijja ne za a nemi ya tuba in bai tuba ba za ma a kashe shi ne ana tare to wannan shine malam ce albabu salisu babi na uku fi zakati wanda yake magana akan zakka wa hiya ibaratun abinda ake ce ma zakka ita fassara ne an malin makasusin game da wata dukiya ke bantacciya ba kowace dukiya ce ake ba da zakkarta ba a dukiyar da ake ba da zakka wata dukiya ce ke bantacciya yu'khadhu yu'khadhu an malin makasusin da kuma ake karɓarta daga wata dukiya keɓantacciya ita kanta zakan wata dukiya ce keɓantacciya kuma ana karɓarta daga wata dukiya keɓantacciya dukiya keɓantacciya daga dukiya keɓantacciya idan balaga kadaran makasusan idan dukiyar ta kai wani gwargwado shi ma keɓantacce idan dukiyar ta kai wani gwargwado keɓantacce ba ko da ba ko ba kowane kuɗi ne kawai dan kana da su za ta fitar da zakka ba ba haka bane ba shi ma fi zamanin makhasusi a wani zamani ke bantacce ba duk wata ne za ta duk wata ne ka fitar da dukiyar ka zakka ba ko duk sati ne ka fitar da dukiyar ka zakka ba a sai wani lokaci ke bantacce shekara shekara ne ake fitar da zakkar dukiya shekara shekara ne ake fitar da zakar zakar dukiya ma'ana kuɗi tsaba ko kuma dabbobi ko dabbobi waɗanda ake fitar musu da zakka wanda za mu zo kansu nan gaba ɗan kaɗan. Sannan yusrafu fi wajji jihatin makhsusatin wanda kuma ake juyar da ita ta wata fuska ke bantacciya. Wato dukiyar zakka ba dukiya ce wadda za ka yi yadda kake so da ita ba. Bal Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ya ware ya bambance mutanen da ake baiwa zakka wanda in ka baiwa wani mutumi da ba waɗannan mutanen ba kawai zakka ba kai ba malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a cire dukiyar zakka a gina masallaci da ita ba a cire dukiyar zakka a gina makarantar islamiyya da ita gina masallaci da gina makaranta wani abu ne da ya hau kan al'ummar musulmi gabaki ɗayansu ko kuma ɗaiɗaiwansu waɗanda suke da wadatar da za su iya ginawa. Ita ku dukiyar zakka, dukiya ce haƙƙi ce ta wasu mutane ke ɓantattu da musulunci ya ware su, wanda idan ma ka cire kai jinkirin cirewa, ka cire ta halaka fa sai ka biya tana nan a kanka. Saboda ka gaba dukiya ce da za ka ce bari kawai kai yadda kake so da ita ba. Ana tare, sannan ita zakka tajibu alal hurril muslimi tana wajaba ne akan ɗa kuma musulmi da wannan za mu gane ashe shi bawa dukiyarki ko yana da ita ba ta ba a yin zakka a cikin ta me yasa saboda shi bawa shi kanshi dukiyar wani ne shi kanshi shi bawa saboda bawa baya yin zakka ɗa musulmi ne yake yin zakka ɗa musulmi sannan kafiri baya yin zakka kafiri baya yin zakka wanda yake yin zakka da sannan kuma musulmi da sannan musulmi zakaran kana au unsa ya kasance namiji ne ko ko mace abin da ya shafi zakka babun mace ba namiji namiji in dukiyar shi ta kai zakka zai fitar da zakka mace in dukiyar ta kai zakka za ta fitar da zakka sagiran au kabiran babba ne karami ne ko babba wato ita zakka ta sha bamban da sauran ibadu sallah kaga bata waje ba kan yaro karami ba amma yau da za a haifi yaro yau sai zamanto kakin ya zo duniya kamar irin kasashen nan ne da a akwai kasashen da da an haifi yaro ake bude mai account a banki ko ba haka ba ake bude mai account a banki to sai zamanto da aka- ana haihuwan shi sai zama to an bude mai account ana zuba kuɗi a cikin account din nan ana zuba sai kuɗin nan suka kai adadin zakka to za a yi zakka daga wannan dukiya ko da yaro ne karami ita zakka ba ta jiran wai girma kai ba girma ba zakka ko hankali ba ta jira ko ma hukace yake da dukiya yake jira mai za ta fitar da zakka a wannan dukiya saboda abin da za ka za a za a ƙara ganewa wata ita zakka wata aba ce da Allah subhanahu wataala ya kar'anta ta don amfanar al'umman musulmi masu rauni sauraka wannan kenan aqilan aw gairahu mai hankali ne ko ko wani shi wane ne wani mai hankali mahaukaci to ko mahaukaci ne za a fitar da zakka a dukiyar shi sai dai da yaro karami da mahaukaci mahaukacin ba sai mahaukaci kibiran haikan ba akwai irin mutanen nan wanda za ga ba- kai ba za ka ce musu mahaukata gaba ɗaya ba kuma ba za ka ce musu masu hankali gaba ɗaya ba irin mutane haka wawaye sokwaye to su ma idan suna da dukiya za a fitar da zakka a dukiyarsu amma su ta wani hanya su waɗannan da yaro da mahaukaci da irin wannan wawa din za a samu masu hankali ne su rika juya dukiyar masu hankali masu hankali kuma masu amana masu hankali masu amana kan zakka ta cinye dukiyar kuma ana tare kan zakka ta cinye dukiyar saboda ka za su samu masu hankali masu amana za su riga juya dukiyar sannan za a riga fitar da zakka daga gare ta a menene nisabin zinari adadi nawa ne zinari yake kaiwa ya isa zakka a ma shi ne ma ne ce fa nisabu zahabi nisabin zinari ma'ana adadin kuɗin da zinare yake kaiwa ya isa zakka ishiru na dinara shine dinare ashirin dinare nawa ashirin wanda dinare ashirin ɗin nan to yakan kai miliyan biyu da dubu wajen ɗari hudu da wani abu kamar yadda dai muka faɗa a cikin azumi abin da ya sa kai tsaye yanzu ba zan ce miliyan biyu da kaza ba ne a yau zai iya zamantowa kaza ne a gobe ya canza saboda mene saboda hawan kuɗi saukarsu saboda a gidajen rediyo da suke kula da abin da ya shafi sha'anin a dokoki na musulunci kamar misali irin gidajen rediyo na Kano a kowace rana sai sun faɗi lissafin zakka sai sun faɗi diyar rai sai sun faɗi adadin a sadakin aure duk kullum sai sun faɗa me yasa saboda hawa da sauka da kuɗaɗen suke yi amma in a dinare ne dinare ashirin ne وَنِسَابُ الْوَرَقِ مِئَةَ دِرْهَمٍ Nisabin azurfa kuma idan azurfa ne to dirhami ɗari biyu ne dirhami ɗari biyu ne wal wajibu fi zalika to abin da ake bayarwa na wajibi a zakka idan kana da miliyan biyu da dubu ɗari kaza ɗin nan da muka lissafa to rubu'ul ushiri ɗaya cikin hudun ɗaya cikin goma ana ganewa ɗaya cikin hudun ɗaya cikin goma. Idan dukiyarka ka kasa ta goma ka ɗau ɗaya, ana tare ushiri kenan ɗaya cikin goma, shi ne ushiri. Idan ka ci da ushiri ɗaya cikin goma, to wannan ɗaya cikin goma sai ka sake raba shi hudu. In ka- Idan ka sake raba shi hudu sai ka ɗau ɗaya cikin wannan hudun. Na la an fahimta mu sosai kuwa, misali mu ce dubu ɗari, dubu ɗari in an an raba ta sau goma nawa za a samu na dubu goma ko na raba ta so dubu da ya karba ta so goma to dubu goma sai ka sake raba ta hudu idan ka raba ta hudu ko to dubu biyu da ɗari biyar biyar ko to dubu biyu da ɗari biyar ɗin nan za ka cire an gane yawwa dubu ɗari in karba ta dubu goma za ta zama in karba ta goma za ta zama to dubu goma goma dubu goma idan ka sake raba ta hudu za ta zama nawa dubu biyu da ɗari biyar biyar to dubu biyu da ɗari biyar ɗin nan kawai za ka ci idan ko ka lissafa ta a gaba ɗaya ne za ka ci to ɗaya cikin arba'in dai kawai saraka lissafi wajen rabon dukiyar zakka in dai dukiyar ka ta kai zakka wato abu ne mai sauki amma sai ka ga wasu daga cikin masu kuɗi suna wahalar da kansu ko malamai na wahalar da su sai a ce wai an tsaya ana lissafin dukiya alhaji wani ne zai fitar da zakka abin da sauki ne kawai dukiyarsa ya raba ta gida arba'in kawai sai ya cire ɗaya shi kenan kalas ana tare na'am to wannan shine yadda ake yi amma da sharuɗa fa wa idza balaga haulan kamilan idan dukiya ta kai shekara guda circir sai dukiya ta kai shekara guda circir wa kana mulkan kamilan kuma ya zama to mulkin ka ne mulki cikakke muna da dubu miliyan biyu ko muna da ma miliyan uku da ni da Abdul Wahab muna ka- muna muna juyawa idan an raba na da miliyan ɗaya da rabi nawa miliyan ɗaya da rabi ba su isa zakka ba dan ba mulki na bane gaba ɗaya ba mulki shi bane gaba ɗaya ana tare sai ya zama to mulki cikakke wannan shine zakkan ainihin abin da ya shafi kuɗi sai zakkar dabbobi faslun rabewa fi zakatin ni'am cikin zakkar dabbobin ni'ima dabbobi guda uku ne kawai ake musu zakka idan ka ka- ka tara kaji sun kai guda dubu kana kiwo babu zakka a kajin nan guda dubu idan ka tara talatalo ko tantabaru ko duk wasu dabbobi ko dawakai ko alfadarai ko jakuna duk waɗannan ba zakka a cikinsu dabbobin ni'ima kawai ake mawa zakka ga sunan malam zai gaya mana wahiyal ibul wal baqar wal ganamu raquma shanu tumakai da awakai haka ce alganamu sun hada sun hada tumakai da awakai waɗannan kadai ake yi mawa zakka an gane ma'alufatan wacce aka tsare ne ana ba ta injirki misali a gidan gona suka ka tsare su kana ciyar da su ba kiwo suke zuwa ba in dai sun kai wannan adadin da zamu faɗa kawai sun isa zakka aw sa'imatan ko kima zauna kima saurace mana kora su ake kamar yadda fulani ke kora shanun su suna cin ciyayi a a daji na tayar da makiyayi ko da haka ne in suka yi adadin da zamu faɗa za ka fitar da zakka. Amilatan, ma'aikaciya ne, sha'ai aiki ake da su mana shanun huɗa ne, amma sai suka kai adadin zakka. Ko shanun huɗa ne suka kai adadin zakka za ka fitar musu da zakka. Au muhimmanatan ko wofantacciya ce baka aikin komai da su, in dai sun kai adadin zakka za ka fitar musu da zakka. Wala tajibu fi gairiha, zakka ba ta wajaba ba a cikin wani waɗannan dabbobin. ba zakka cikin abin da ba saniya ba, ba raƙumi ba, ba tumakai da awakai ba, min alkhairi na daga dawakai ba a ma dawakai zakka komi yawansu, walbin rali ba a mawa alfadari zakka komi yawansu, walhamiri ba a mawa jakai zakka komi yawansu, warraƙiƙi ba a mawa bayi zakka komai yawansu, bayi ku kaga dukiya ne. bawa ɗaya sai a iya samun bawan miliyan ɗaya ba lokacin da ake hada-hada bayi mutum ne ba sauraka ko ka tara bayi miliyan ɗaya ba za su to duk shekara ka ware guda goma kai zakka ko guda kaza ba ba a ma bayi zakka wala fil mutawallidi haka nan babu zakka cikin wanda cikin dabbobin da suka haifu min az-ziba'i wal ganami tsakanin bareyi da tumakai wato barewa da za a samu namijin barewa ya barbari akuya ko ya barbari tinkiya za ta iya haihuwa ana tare to da za a samu sai bareyi su barbari awaki sai ko kuma su barbari tumaki sai tumakin nan su haifi yaya to ba ba zaka a wannan yaya ana ganewa sai dai a lissafa su in iyayen sun kai adadin zakatu amma in dai waɗannan da aka haifa ne daga tuma bareyi bareyi da da tumakai ko awakai ba zakka a ciki wa shuruɗu wujubiha sharadin zakar dabbobi an ta kuna nisabin ita ma fa ta kai nisabi kamilan cikakke milkan kamilan mulki cikakke shi ma ya zama to nawa ne ni kadai suka kai wannan adadin da zamu faɗa haulan kamilan kuma su kai shekara cikakkiya ma maji isa'i tare da zuwan mai karɓar zakka shine sa'i in kana in akwai mai karɓar zakka kenan idan sai akwai daula ta musulunci wanda ta nada sa'i mai karɓar zakka idan babu sa'i mai karɓar zakka in lokacin fitarwa yi ka fitar da kanka ana tare to shine to ga adadin abubuwan da ake bayarwa amman ibilu amma su raƙuma zakar raƙuma fafi kullu hamsin shatun a dukkan raƙuma biyar idan kana da raƙuma biyar to akuya za ka cire ba raƙumi za ka bayar ba idan kana da raƙuma biyar za ka bada akuya ƙwaya ɗaya ne kamar yaya jaza'atun kintirna kiba kiba ita ce jaza wahiya kamar yaya kintirna kiba kiba ma aufat sanatan wa dakhalat fi saniyati zaka duba akuyarka da ta cika shekara ɗaya ta shiga ta cika ta shiga shekara ta biyu ita ce jaza akuyar da ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu min dani na daga dabbo na daga tumakai in kana fil baladi ad-da'n wal ma'z sawa'an idan a garin ya zama to yawan awakai da yawan tumakai duk ɗaya ne to sai ka fitar daga tumakan aw ad-da'n aglaba ko ko tumakan sun fi yawa to sai ka fitar daga tumakan in kuma tun awakai ne suka fi yawa a garin sai ka fitar daga awakai raƙuma biyar kenan raƙuma biyar za a bada akuya ɗaya. Amma idan amma idza kana ma'azu a galaba idan awakai ne suka fi yawa a garin fashatu to za ka bada akuya ne akuya ɗaya za ka yi ta bayarwa a raƙuma biyar duk in raƙuman kananan biyar akuya ɗaya za ka yi ta bayarwa. Ila ila tis'in har a kai raƙuman ka su kai tara kana bada akuya ɗaya. Raƙuman ka shida akuya ɗaya. Raƙuman ka bakwai akuya ɗaya. raguman ka takwas akuya daya raguman ka tara akuya daya fa iza balagat asharan idan ko raguman ka suka kai raguma guda goma ana tare fa fiha shatani to daga nan kuma ka fara bada awaki guda biyu idan raguman ka suka kai goma to sai aga kana bada raguma a sai ka bada awaki guda nawa biyu zaka ta bada awaki biyu sha daya sha biyu sha uku har sha hudu ila arba'ata ashara har zuwa raƙuman ka suka goma sha hudu fa idza balaga kam sata ashara idan raƙuman ka suka kai goma sha biyar fa fiha salasu shiyahin to zaka riga bada awaki uku ne kuma daga nan raƙuman ka suna kaiwa sha biyar zaka riga bada awaki guda nawa guda goma sha ai guda uku raƙuman ka sha biyar awaki uku ila tis'ata ashara har zuwa raƙuman ka suka goma sha tara fa'iza balaga ishirina radda aka ce raƙuman ka sun kai ashirin fafiya arba'u shiyahin to daga nan za ka fara bada tuma awakai guda hudu ne ila arba'in wa ishirina har su kai ishirin da hudu fa'iza balaga hamsin wa ishirina to idan raƙuman ka suka kai a talatin da ashirin da biyar su kai ishirin da biyar ila hamsin wa talatina har zuwa talatin da biyar to fa fiha bintu maqabin to daga nan zaka fara bada yar mai naƙuda ma'ana daga 25 zuwa 35 ka daina bada awaki zaka bada zaka fara bada raƙuma ne a wannan lokacin wanda aka haife ta uwarta take da ciki ita ce bintu maqabin an haife ta uwarta tana da wani cikin wahiyar lati dakalat fi sanati saniyati ita ce raƙumar da ta shiga shekara ta biyu to daga nan zaka fara bada raƙumi wa hiya allati dakarat fi sanati saniyati fa in lam takun to idan ba ka da mace mai irin wannan shekaran fa in lam takun lahu qablu labun to zaka bada namiji dan mai ban nono shi an riga an haifi kanin shi in namiji zaka bayar sai wanda aka haifi kanin shi in mace ce wadda uwarta ke da ciki ana tare wa huwa ma da kala fi sanati salisati wanda ya shiga shekara ta uku fa idza balagat sittan wa salatina kira da kace ra kuma ka san kai 36 ila 45 har suka kai 45 fa fiha bintu labuni to anan za ka ba da ‘yar beban nono mace, ana gane bambancin? Wancan ɗan beban nono namiji idan suna ishirin da biyar, amma idan sun kai talatin da shida zuwa arba'in da biyar ‘yar beban nono amma mace. Ana tare? Yawa fa'i za balaga cikin wa arba'ina. Idan suka kai arba'in da shida ila sittina har za kuma ka kai sittin fatiha hikkatu to a wannan zaka ba da hikka ma ne me yake ce mai hikka matantanciya shine fasara da Hausa kabanya matantanciya mana wanda ta kai za ta iya za iya dora mata kaya sannan kuma namijin rakumi zai iya barbara ta ita ake ce mai hikka yau to ita ce zaka bayar a lokacin da rakuma ka suka kai wannan adadin وهي التي دخلت في الرابعة إتتي ودى تشكى شكرة تبيع أي شكرة هدو راقما ما تودى تشكى شكرة هدو فإذا بلغت إهدا وستين إذا راقما كتكى شي ستين دايا إلى خمس وسبعين هل يزوى سبعين دايا ففيها جزأة أنكم ذاك بعد تترنا وسيتي سكتي ما تترنا وهي التي دخلت في الخامسة إتتي راقما تشكى شكرة تبيع تشكى شكرة تبيع fai za balagat sittan wa sab'ina idan raku baka kasu ka kai saba'in ainihin da shida ila tisina har zuwa tasa'in fa biha bin talabunin zaka bada guda biyu mata yar mai ban nono wanda ka haifi kannan su guda biyu mata haka zaka bada su fai za balagat ihda wa tisina idan raku baka kasu kai tisin da daya ila 20 wa mi'atin zuwa 120 fa biya hikka tani zaka ba da yan shekara biyar biyar din nan guda biyu sune hikka wanda za a iya dora mata kaya sannan namijin raƙumi zai iya a ainihin barbaranta bai za zaris ala zalika to idan raƙuman ka suka ƙara akan 121 ta gayyara wajibi to wajibin daga kuma sai ya canza sai ka da kana lissafin fafi kulli arba'ina bintu labu ne in za ka yi lissafin arba'in arba'in ne to sai zama duk arba'in za ka ba da yar ne ban nono mace وفي كل خمسين هكة إن خمسين خمسين ذاك رجال السافاوة في خمسين سيكا بعد هكة وانا تسكى شكرا جير ذات يدعو كان كايا كما نمجر حكومي زي أين ينبر برانتا وانا شيني ذكر راكما من قمع ذكر راكما سي ذكر مني سي ذكر سي ذكر آه أو آه آه شانو شانو وأما البقر أما سو شانو ففي كل ثلاثين منها سيسان شانو كسن كي ثلاثين ذاك فارا بعد ذكر sabanin ragumi ragumi daga biyar ne su ko shanu sai sun kai talatin za ka fara ba da ainihin zakansu to a wannan talatin me za ka bayar jaza'un za ka ba da tutturna namiji au jaza'atun ko tutturna mace wace ce ake ce mata jaza'a a shanu wa huwa ma aufa sanatani shine ɗar maraƙin da ya cika shekara biyu ko ƴar maraƙar da ta cika shekara biyu wannan duk daidai ne ko mace ko namiji duk wanda ka bayar yayi wanda ta cika shekara biyu wa fi arba'ina idan ko ka bada kankanin ka suka kai arba'in musinnatin to za ka bada musinna ne a wannan shekaru wace ce musinna la tukhadhu illa unsa kuma a wannan halin ba za ka ba sai namiji ai sai mace sai mace a talatin za ka iya bada namiji ko mace idan suka kai nawa arba'in to a nan ba za a karɓa ba sai na mutu kuma musamman mace mace musunna za ka bayar wasiyar wasiyatu salatu sinina ita ce wadda ta cika shekara uku mace wadda ta cika shekara uku sun mafi sittina ta bi'ani sannan idan suka kai sittin to za ka bada tabi'i ne guda biyu ɗan margai guda biyu sun mafi kulle salatina tabi'un sannan dukkan talatin in talatin talatin za ka riga girgawa duk talatin sai ka bada dan maraki wa fi kulli arba'in muslimatun idan ku arba'in arba'in za ka riga badawa to duk arba'in za ka kira musinna ita ce mace ana tare wadda ta cika shekara uku wannan shine ila ishirin wa mi'atin har dai shanuka su kai ɗari da ashirin fai khayyaru sa'i idan sun kai ɗari da ashirin sai a ba sa'i zaɓi fi akan salasi musinnatin ko dai ya riƙi musinna musinna guda guda uku ya riƙi waɗannan masu shekara uku uku kenan guda uku au arba atbi'atin ko ya riƙi marakai guda hudu idan mata ne masu shekara uku uku zai riƙi uku ne idan maza yake so ƴan marakai matasa to zai riƙi hudu ne zaɓi za a bashi wannan shine zakar shanu sai zakar awakai da tumakai wa ammal ganamu amma su tumakai da awakai fa fi arba'ina min hashatun sai sun kai arba'in zaka fara bada zakka idan awakan ka ko tumakan ka suka kai arba'in to zaka bada akuya ɗaya ne jazaun aw jazatun ko dai tir- ɗan titirna namiji musuru ko ɗan titirna mace akuya min dani aw mazi ko tinkiya ko akuya wa huwa ma awfa sanatan shine wanda ya cika shekara ɗaya ya ya cika shekara ɗaya wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina shatani tun daga arba'in akuya ɗaya za ka yi ta bayarwa har awakan ka sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya awakan ka sai sun kai nawa ɗari da ashirin da ɗaya sai ka fara ba da shatani awakai guda biyu wa fi mi ataini wa shatin idan awakan ka suka kai ɗari biyu da akuya ɗaya salatu shiyahin to anan ne za ka fara ba da awakai guda uku in suka kai ɗari biyu da nawa da ashirin za ka fara ba da awaki guda uku wafi arba'a wafi arba'a mi'atin idan awakanka suka kai ɗari hudu arba'u shiyahi za ka rika ba da awakai guda hudu ne sun mafi kullum mi'atin shatun sannan za ka rika kirga ɗari ɗari ne to duk ɗari akuya ɗaya duk ɗari akuya ɗaya duk ɗari akuya ɗaya wanda shine ƙarshen magana akan zakkan dabbobin ni'ima sai wani ɗan tambihi wani ɗan faɗakarwa da malam zai mana mana ce tambihu ga wani fadakarwa la tu'khadhu kara'imul amwali masu karban zakka ba sa karban zababbun dukiya bai karban zakka ba zai zo ga wata lafiya lumui lumui a cikin garkar ke ce kai wacce za mu kama yau wanda ta fi kyau ta fi kyau a ba a yin haka kal a kula kamar wanda aka tin aka keɓance ta aka ake yawan ba ta abinci bai yawan cin abinci ka keɓance wata wata za ka kana son za ka yi layya ko za ka yi hakika ko kuma za ka siyar da ita don ka samu wasu kuɗaɗe ka san masu kiwon dabbobi da yawa waɗanda dabbobin ake sakin su to idan suna son su su yi wani abu da wata don ta samu mai a jikinta ta abin da ce ga an kama ta an keɓance ta ana ba ta abinci sama da inda ake ba sauran to mai karɓar zaka ba zai ce waccan zai kama a ba a yin haka ana tare wal fahari ko karo misali ka da wani bunsuru ko wani rago ko wani dan maraƙi yana barbaran sauran dabbobinka don ka riga samun iri shi ke nan bai karɓar zaka yanzu sai ce wannan zan kama ba a yin haka ba a yin haka wa labani ko ma'abociyar nono kana da wata akuya mai ruwan nono ko wata tinkiya mai ruwan nono ko wata saniya mai ruwan nono ko ta raƙuma mai ruwan nono sai ya zo ya ga an sa a masaki ana ta tatso nono ana ta tatso nono sai ce wannan za mu kama ba a yin haka ba a yin haka ana ji sannan wala shiraruha sannan ba a karban koma da baya kuma ya zama to da tafi kowa lalacewa ko ta tafi kowa ba an ce da yan shekara ɗaya ba sai ka duba wata kyakushashiya ga ta nan mutu mutu rai rai wannan da kake gani ta cika shekara guda da kake gani a kama ta ba a yin haka malam ce kan su halaki kaman kanjamamiyar da babu kitse a jikinta ta kanjame ta lalace shi mai bada zakka yake ita zai bayar ba a yin haka wato shari'a tana son a yi balance ne kar a cuci mai bada zakka ka a cuci talaka da za a ba zakka ana tare wattai ko duba a rama irin dan tsimburarren dan bunkirin nan ya tsimbure kila ma uwar shi ta rasu ne sai shekaru a kan shi da yawa amma kyamushashe ina ɗan misir nan ku dubo shi ga yacan arama shi ne sai su ƙera ƙamushashen bunsuru sai a nemo shi a ce ka gan yi nan ya ƙarshe ɗaya har da wata uku alhali biya biya ƙamushe ba a yin haka ana tare wal asus ko tsohuwa har kufa da ƙyar take tashi da ƙyar take zama da ƙyar take tashi ta ce a ɗauki wannan ba a yin haka wal auragi ko mai ido ɗaya idon ta ɗaya ya makance ba ta gani sai a ce a ita za a ɗauka ba a yin haka ana tsayawa dai tsaka-tsaki ne ba a cutar da waɗanda za a za a karɓi zakka a hannunsu ba ba kuma cutar da waɗanda za su ba da zakka ba ba a cutar da masu bayarwa ba ba a cuci masu karɓa ba wannan shine ƙarshen fasali da yake magana akan ainihin dabbobi da ake ba da zakka a cikinsu to kai tsaye za mu tsaya a nan saboda muna da dera ko minti biyar ko shida ma amma za mu shiga fasalin da yake magana ne akan zakar zakar zakar abin nan noma zakar hatsi zakar hatsi to fasalin yana da tsawo kamar ma ya fi duk sauran fasullan tsawo wanda idan muka shige shi zai zama to ba mu yi wani karatu mai yawa a cikin shi ba lokaci zai kure mana amma idan muka jinkirta shi rana ita kai tsaye za mu shige shi kuma za mu gama shi har ma mu shiga wani fasalin insha Allah saboda abin da za mu yi sai mu takaita a nan sai mu takaita a nan inda tambaya ɗaya ko biyu sai mutum na muna ragowa minti biyar ne yanzu saboda in mun shiga na'am na'am to na a'a sosai ai zakka ita ba wata